أفعال المدح والذمة والذم أفعال المدح والذم نعم وبئس ساء حبذا فعل ككبرت ترفع فاعلا تحل البيه أو يضاف لتليل ال أو مضمر للتالي للتالي لأل الفيه أو يضاف للتعليل ال أو مضمرا تمييزه عنه بدل وبعده المخصوص إما خبر أو مبتدا إن لم يقدم مشعر التوابع نعتان توكيدان كل بدل حرفان في الإعراب مثل الأول فالنعت في القسمة كالمنعوت في تنكيره أيضا وفي التعرف وهو بالإفراد وتذكير وفي وهو وهو بالإفراد وتذكير وفي فروعه كفعله المصرف ونفس أو عين كلا كلتا وكل أجمع والفروع في توكيد كل في التوكيد قل أجمع والفروع في التوكيد قل وفي المثنى اختير لفظ الأنفس وكرر وكرر اللفظي كاحبس احبس
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آه، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيغبا da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna a tuhfatul wardiya wallafar babban malami abu hafsin umar ibn al-wardi rahimahullahu ta'ala wanda aka fi sani da ɗan wardi wato littafi da aka rubuta domin waƙe wasu matsaloli da suka shafi ilimin nahawu muna roƙo Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya ji kansa da rahama muna fatan kuma Allah madaukakin sarki ya kaddare mu da fassara abin da yake daidai da kuma ah, aiki da shi a yau muna daren ah, lahadi daren ashirin da shida ga watan jumada al'ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya muwafaka da tara ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin da daya miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam a za mu tashi a wani maudu'i sabo kamar yadda aka je an karanta a ƙarƙashin baiti na 81 da maudu'i malin ya sami suna da afa'ilul madihi wa zammi wanda wannan darasi shi ne darasi na na goma sha shida insha Allah ta'ala 81 ko da hudu ne to tamanin da hudu da yake mun yi ta'ajjubi ke to za mu tashi a farkon baiti na tamanin da hudu a wannan darasi mai albarka a af'alul madhi wa dhammi af'al jam'i ne na fi'il ya ce fi'il shine aiki kamar yadda aka sha faɗa af'al kuma jam'u qilla ne yana ɗaya daga cikin awzan na jumu'ul qilla to akwai wasu ayyuka a larabci da laraba suke amfani da su wajen yabo wanzami ko kuma zargi idan ana son a yabi mutum to aka yi amfani da waɗannan lafuzza din sai a yabe shi ko kuma a yabi abin da ake son a yaba saboda ya cancanta da yabon ko kuma a zargi abinda ake son a zarga saboda ya cancanta da zargi ko suka kuma suna da mahimmanci kwarai da gaske saboda ɗaya ne daga cikin asali na larabawa da suke amfani da su a waƙoƙinsu da kuma rubuce-rubuce wanda ya shafi nasar wanda ba wake ba haka kuma za ga alkur'ani mai girma shi ma ya yi amfani da wayannan wasu daga cikin afa'al ne haka hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda dai bayani zai zo nan gaba kaɗan insha Allah ta'ala to shine mali yace a fi'ili na farko daga cikin su ni'ima wa bi'sa sa'a habbaza fa'ul saboda ya ambaci ayyuka guda biyar ni'ima bi'sa sa'a habbaza fa'ul to fi'ilin farko shine fi'ilin ni'ima wa bi'sa wanda shi mafi yawanci malamai na nahu sun kafi su suka fi kawowa wayannan afa'al guda biyu ko dai ni'ima ko bi'sa saboda su suka fi yawan maimaituwa a larabci to masu bala ya kara mana da cewa akwai sa akwai habbaza akwai fa'ul to shi na'ima da bai isa yana da lugat akan ce na'ima kamar yadda yake a rubuce bi kasrin nun wa iskanil ayin na'ima kenan haka shi ma bi'sa bi kasr al-ba wa iskan al-hamzi bi'sa bi'sa na'ima haka kuma akan ce ni'ima bi'sa duka ana faɗa yawwa bi tahrik al-ayn ni'ima bi'sa sannan fiska ta uku akan ce kuma na'ama ba'asa sauraka nunin din madadin kasara sai ka mai sai ka mata fataha na'ama wa iskanil ayn al-fathu ala nuni was-sukun ala al-ayn na'ama ba'sa eh al-fathu ala al-ba' wasukunu alal hamsi haka wasu daga cikin larabawa su ma suna faɗan wannan sannan akan ce luga ta hudu na'ima eh na'ima bi fathil nun wal kasra alal ayn ba'isa al fathu alal ba wal kasru alal hamsi to duk wannan lugat ya halatta duk wannan lugat sun halatta kuma ba wai su kadai ba duk wani fi'ili fulasi inda ainihin ɗinsa harafi ne halki ya daga cikin huruful halk to ya halatta a yi masa wa'annan fuskoki kamar fahiza kamar shahida to suna da su ba wannan fuskokin yawa inda muka ba da misali da su ba su kaɗi adda wannan iskokin ba a to ita ni'ima ana amfani da ita domin yabo ana amfani da ita domin yabo akan ce ni'mar rajulu zaidun ni'mar rajulu zaidun ma'ana kai madalla da mutumin nan mai suna zaidu saboda duk wani abu da ake bukata na hali mai kyau ko sifa ya cika ta ko kuma ni'matil mar'atu hindun in mace ce ni'matil mar'atu hindun ma dalla da matan nan wadda take sananna mai suna hindu hindu saboda haka ni'ima kaga shi ne da ba fi fi'ilun ne madin ko shi la iskala fihi ba wani rikici a kansa ar-rajulu shine fi'ilinsa a fa'ilinsa kina amil din shi ar-rajulu shine ni'ima to shi zaidun na gaba ko hindun da aka kawo daga baya shi ake kira da al-makhsus bil madhi al-makhsusu bil madhi haka balabe sun kasa su naima fi'ili ne ar-rajulu shine ma'mul nami na ni'ima fi'ili zaidun da aka ambata daga baya shi kuma ana kiransa da al-makhsusu bil madhi ma'ana abinda aka kebance aka khassace shi aka ware shi da yabo duk wannan bayanai za su zo insha Allah ta'ala to haka shi ma bai isa yake za ka yi cewa bi sarrajulu zaidun kai wannan suka ne mutumin nan munin shi ya kai muni shi ne wa baka san shi ba zai ko bi satil mar'atu hindun munin matan nan ya kai matuƙa ya kai gaya mai suna hindun to shi kuma nan bisa fi'ilun ne madin almar'atu shine shine fa'il saboda ka amil ɗinsa shine bisa almakhsusu bizammi shine ar-rajulu da kuma zaidun da kuma hindun saboda haka muna da al-makhsus bil madhi muna da al-makhsus bil zann wanda aka ware shi da suka ko aibantawa ko wanda aka kebance shi da yabo to haka muna da sa'a shi ma ana amfani da shi wajen suka sa'ar rajulu zaidun sa'ar rajulu zaidun ko sa'atil mar'atu hindun mana munin mutumin nan ya kai matuƙa waye zaidu munin matan nan ya kai matuƙa wace ce ita ce hindu to sai habbaba ita ma ana amfani da ita wajen yabo to shi kalma biyu ce habba daban ko jalla ya rabi shi yasa raba su ake habba daban za ismul ishara ne shi ma daban to shi akan ce habbaba zaidun habba shine fi'ilun madin zaɗi shine ismul ishara shine fa'il shine al-ma'mul la fi'il na habba zairi shine al-makhsus bil madh to da gaba ce za kai habbadar rajulu zaidun ba ba ga zaka ce ba habbaza zaidu kai ma dalla da wannan wane ne shi zaidu kuma ko mace ce haka zaka faɗa habbaza hindun babu wani eh eh ba bambanci haka ake faɗansa to sai na biyar fa'ula eh fa'ula shi kuma wannan ma'auni ne ma'ana duk wani fi'ili da zai iya zuwa da wannan siga da wannan ma'aunin to shi ma larabawa suna yabo da shi ko suka ko suka misali in mutum ya cika ya tumbatsa a ilimi da fahimta sai a ce kai faƙuhar rajulu zaidu faƙuha ar-rajulu zaidu inda wato iliminsa ya kai ya cika ya tumbatsa game da ilimin fiƙo to shi ne sai laraba su ce faƙuhar rajulu zaidun faƙuhatil mar'atu hindun ko kuma alumar rajulu zaidun ko alumatil mar'atu hindun madadin alima madadin faƙiha to in laraba suka zo wajen yabo shi ne sai su gina shi da wannan siga ta fa'ula dalala a kan mi cewa ilimin ya yi yawa sosai karatun har ya ishe shi ya yi mai yawa yadda yan zamani ka bada kai karatu yawa ne yawa to shi ne sai a ce faƙu har rajulu zai ko a ambaci suna wanda ake bukata sai zarfaku fi'li ne ar-rajulu shine fa'il zaidun shine al-makhsusu bil madhi in kuma dukiya gare ko daukaka sai a ce sarwar rajulu zaidu sarwatil mar'atu hindun in daukaka ce da sai a yi amfani da wannan shi ne ba da misali ya ce ka kaburat kaburat kalimatan ta kharuju min afuwahihim in yaquluna illa kadhiba kaburat kalimat wato ba makin girman wannan kalmar da suka faɗa ita wannan siga akwai ta'ajjubi ciki akwai ta'ajjubi ciki sannan akwai suka kuma ciki banda ta'ajjub kuma akwai suka ta wani bangare shine masu cewa wai Allah yana da ɗa to shine Allah ya ce kaburat kaburat kalimatan ta kharuju min afwahi ka girman wannan kalma ta fuskar muni da aibi ya kai matuƙa shi da abin da aya ke nufi shi ne da jingina wa Allah ɗa cewa wai Allah yana da ɗa subhanahu wa ta'ala amma yusifu tarfa'u fa'ilan to su wanda fa'alla muka ambata ko ni'ima ko bi'sa ko sa'a ko habbaza ko fa'ula da muka bada misalanta to kowannen su yana yin raf'a ga fa'il kamar da muka bada misali tunda dama abu ne wanda yake sananne alfa'ilu yarfa'u fa'ila gabai da bayanai sun sha gabata akan haka ko? to wani fa'ilin kuma sai ce ƙa'ida fa'ilin ta hul alfihi sharaɗi ya za an sami alif dalam kar a kawo shi na kira yawwa kaka ce ni'ima rajulun zaidullah kar ka yi haka sai dai ni'imar rajulu zaidu ni'imatul mar'atu hindun kaka ce ni'immatin ra'atun hindu karka ya a sa mashi fa'ilin al'alif walla shi ne ta hul alfi al za ta sauka a cikinsa ta ma'arifa kenan ko? kenan ka a kawo shi na kira me yasa saboda al-makhsusu bizam ko bil marhi labudda an yakuna ma'arifatan dole sai ya zama ma'arifa to tun da ya zo ma'arifa kuma to ba lalle ba ne kuma a ce shi fa'ilin ya zama na kira na batar an gane kamar faɗin Allah ta'ala fa ni'imal maula wa ni'imal nasir a gani fa ni'imal maula wa ni'imal nasir kaga al-maula yana da me al-alif wallah sannan shi ma an-nasir akwai al-maqsus bi zamm shine huwa fa ni'mal maula huwa wa ni'man nasir huwa da wani lokaci shi al-maqsus bil madhi yana yana zuwa damiri kuma yana zuwa sunana na ainihin wato zahiri an fahimci wannan to wannan shine ko kuma au yudaf litali li al ko kuma fi'ili yayi rufu'a ga ya rafa'anci sunan da yake yana rabantuwa ne ga suna wanda yake alif da lam ta biyo a kansa ko ya biyo bayan alif da lam wato al-mudafu ke in har baka samu shi fa'ilin ba sa bai alif da lam ba to a raba shi ga suna wanda yake shi kuma ya biyo alif da lam ma'ana yana da alif da lam kamar faɗi Allah ta'ala suratul nahl da yake cewa menene wala ni'ma darul muttaqin wala ni'ma darul muttaqin kaga daru ai da kirai amma sai aka yi idafarsa zuwa ga almuttaqi saboda almuttaqi yana da alif da lam to anan dar almudaf wanda aka yi idafarsa zuwa ga almuttaqin shine fa'ili da shi ni'ma din yayi rafa'a a kansa aw mudmaran tamyizuhu anhu badal fuska ta uku ko kuma ya rafa'anci suna wanda yake zamiri wato an ɓoye shi fa'ilin a can an bayyana shi a fuskokin nan duka guda biyu to amma a nan kuma zamiri ne muƙaddari eh amma kuma sai a kawo tamyizi tamyizuhu anhu badal sai tamyizi ya zama madadinsa ya zama badali a kansa ba za a bar kawai jimla haka nan ba tare da kawo badali ba kina yanzu shi fa'ilin ni'ima ko bi'isa idan muka mai sai zamiri to dole ne mu kawo badali badali za a yi magana kan badali cikin attawa bai wanda zai zauwa madadinsa kamar bada Allah ta'ala bi'sa lizzalimina badala bi'sa lizzalimina badala ay taqdirul aya bi'sa lizzalimina albadal shi da taqdirul aya to shi bi'sa din nan fa'ilinsa shine an kai tamyiz aka kawo tamyizinsa na badalan wanda badalan din nan shi kuma shi ne ya tsaya madadin albadalu mai alif da lam amma tun da ba a kawo shi ba to yanzu sai a kawo tamyizi shi kuma tamyizi dama na kira ne to sai a kawo tamyizi wanda zai tsaya madadinsa to shi yasa sai aka ce bi'sa na badalan dan ba zai a ce bi'sa na badalun ba bai yiwa ko dai a sa mai alif da lam a ce bi'sa lizalimina albadal ko kuma in wannan bai samu ba to a ce bi'sa lizalimina badala kamar yadda yake a nassin aya Allah ya samu na fahimta to ibn al-wardi ke shi yasa yana da kyau kamin ma ka shiga littafin ya zanka kana da wani abu na nahau ko? saboda littafi ne na mutawassiɗin littafi ne na almutawassiɗin ba na mubtadi'ai ba ne in ka san baka taba nahau ba to komi ba gani ba littafin ka ba ne al'ajin rumiya ita ce ta mubtadi amma ibn al-wardi qatrun nada shigurul zahab al-azhariyya za su zo nan gaba duk za mu sa su insha Allah to dukkanin za rubuta su ne lil mutawassitin ga dalibai yan tsaka-tsakiya eh su sun fara amma ko ba su kai ƙarshe ba a babin ɗalibta amma mubtadi'ai su ne an ka rubuta musu kananan littattafai irin su addurratul yatima al'ajin rumiya a menene aya taliba aya taliba aya taliban dunaka jumlatan wata kasida ce baiti 30 da wani abu wanda kusan a littattafan nahawa ma ita ce mafi kankanta na karanta ta a zauri to kusan da ita ake farawa a ya ɗaliban dunaka jumlatan bai ji talatin da wani abu ne bai ta bayan sha Allah ta'ala za mu yi ƙoƙari mu ga an yi ƙoƙari an abin nan ɗinta to wayannan duka a rubuta su lil mubtadi'in al muntahiyin al muntahiyin sune kuma an ka rubuta musu alfiyatu ibn malik alfiyatu suyuti da sauran shuruhu nasu to su kuma su aka rubuta musu wa'annan da wa'anda suka yi kama da su to wannan shi ne shi yasa za a ga matsalolin suna da girma sosai da wannan babu da ba na mubtadi ba ne mai kokowa da mubtada da labari to sai ce wa ba'dahul makhsusu imma khabaru aw mubtadan illam yuqaddam mush'iru to mai magana akan al makhsusu bil madhi ko al makhsusu bil dham to shine yace wanda zai biyowa bayan sa hudin yana komawa zuwa ga ainihin fa'il tarfa'u fa'ilan wanda zai biyowa bayan fi'ilin ni'ima ko bi'sa ana ce mai suna da al-makhsusu eh ko bil madhi in yabo ne ko bil zammi in kuma zargi ne kawai yadda muka bada misali to shi al-makhsusu din na ayi sabani a kansa shi an zo li irabi wane mahalli za a bashi wasu ka ce in ma khabaru a kaddara shi da ma'anar labari sai zan mubtada din sa mahzufan wujuban yana cikin wurare guda biyar da ya zama wajibi a shahin mubtada to wannan yana ɗaya daga cikinsu sai zan kenan in ka ce ni'imar rajulu zaidun takadirul kalam ni'imar rajulu huwa zaidun sau da haka akwai takadirin huwa wanda shi ne mubtada eh sai zan ni'ima fi'ilun madin mabniyun alal fathi la mahalla lahu min al-i'rabi sai za a rajulu shi ne fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi abdammatu zahiratu ala akhirihi eh li'annahu mufradu wa huwa sahihul akhiri ko to sai zan zaidun sai ka ce khabarun marfu'un wa alam khabarun ko marfu'un wa alamatu raf'ihi abdammatu zahiratu ala akhirihi shima لأنه مفرد وهو صحيح الآخر ومبتدأه محذوفا محذوف wujuban تقديره هو wannan shine abin da ake nufi ko kuma ni'matil mar'atu hiya hindu to haka wasu malamai suka ce shine abin da yake nufi da imma khabar aw mubtadan wasu kuma suka ce a dai yana nan mubtada labarinsa ma'azuf eh sai a kaddara huwa din can karshe ni'mar rajulu zaidun huwa shikenan sai zan zaidun mubtada'un ne marfu' khabar dinsa damirun muqaddar shine huwa za a kaddara shi ko ni'matil mar'atu hindun hiya to amma inda ake buƙatar a maimaita ko a kawo al-makhsus bizanni ba ko ina ake kawo shi shine yace illam yuqaddam mush'im in bai gabaci fa'ili ba in ya gabaci fa'ili to ba buƙatar kuma a sake maimaita shi gaban fa'ili tunda fa'ili ake fara kawowa sannan a kawo al-makhsusu bilmarihi ko bizami to akwai wasu ahwal da shi al-makhsusu bilmarihi ko bizami ya taqaddam ala fa'ili alal fa'il akwai wani kawai misali fadin Allah ta'ala inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwabai ka gani ni'mal abdu ka ma dalla da wannan bawa kaga an samu fi'il an samu alfa'il amma ba a ambaci almakhsusu bil madhi ba saboda ya gabata shine inna wajadnahu sabiran taqdirul kalami ni'mal abdu sabir نعم العبد الصابر إنه أواب to amma tun da an gabatar da shi akwai abin da yake ish'arin ɗinsa mana yake nuni a kansa shine inna wajadnahu sabiran dinnan to ba buƙatar kuma sai an sake cewa ni'mal abdu sabir an fahimci wannan eh to wannan shine illam yuqaddam mash'u to wannan shine kadan to da ba a so a tsawaita bayani kar abubuwa su eh su gudu to sai at-tawabi yanzu mun yi af'alul marhi wal dhamm eh shi riba wannan littafin duk abin da aka yi ka haddace tahfazu kullu shay' تحفظ الأبيات وتحفظ البيانات والشرح والتفصيل komai ka haddace to wannan shine littafin zai amfane ka in kai kokari kai wannan to wallahi ka samu babban bangudi a nahawu ba wani babi nan gaba da za a shiga a nahawu baka gane wani abu bai ba saboda masailu ne yake daukowa ya cakuɗa abubuwa akwai masail na mubtadi'ai akwai na mutawassidai akwai na muntahiyai duka duka ya kawo so da haka in mubtadi'i kake to ya kawo abubuwa da ba su da yawa na mubtadi'i sai dai in ya zo wajen kawo masailu kuma sai ya ɗauko masu zurhi eh sai ya abin nan ya shi yasa ga ƙananan littattafai ba za ka samu wannan babi ba kananan littattafai wannan babe ba sa kawo shi da sau da haka mai kokari tun da littafin baya da abin nan sadda aka fara shi da a ce ka kallafa ma kanka kullum ka haddace baiti daya eh a gani ko dai baka kare ba dai ko iya inda muke ka tsaya ai ka alhamdulillah tun da an harabin littafin an harabi to amma in dai dai a sharhi ne a bada misalai ɗaya ka tun da kaga shi bai cika kawo misali ba at-tawabi' jam'u tabi'in at-tawabi' jam'u tabi'in an kira su an kawo jam'i an kira su mabiya mabiya ne saboda su ba su da wani hukunci a karan kansu ana kallon makwabcinsu wanda aka fara ambata a gami wace riga yassa ta rafa yassa ko ta nasaba ko ta jarra ko ta jazma shi kuma sai a ɗauki irin wannan riga sai a sa masa shi yasa aka kira shi da attawabe to suna da yawa shi yasa ya ce na'tani tawkidani kullu badali atfani fil i'rabi mithlu al-awwal na'atani akwai na'atai guda biyu anna'atu ya ce anna'atu hiya sifa fil lugha as-sifa sifa na jin ko mutum ma na da sifa ko yawwa wanda a fari sai ka ji an ce fari ne wanda a baki a ce baki wanda a dogo a ce dogo gajere a ce gajere da makamantan wayannan to idan ka siffanta zaidu da cewa shi baki ne to bakin shi ne siffa zaidu shi ne abin siffantawa shi ne almana'ut misali na nake ba ko kuma sifofi waɗanda suke ma'anawiyai irin yawan ha- haƙuri da yawan kyauta da attawadu kaskantar da kankan da kai da makamantansu to kala biyu ne shi na'atin nan akwai na'atun haƙiƙiyun akwai na'atun sababiyun akwai sababi akwai haƙiƙi shi yasa ya ce na'atani misali kace ja'ar rajulul katibu ja'ar rajulu al katibu kai mutumin nan ba ya zo marubucin nan to alkatib shine na'at alman'ut shine ar-rajul ar-rajul to wannan ana kiransa da na'atun haqiqi na'atun haqiqi me yasa aka kira shi na'atun haqiqi saboda an siffanta shi rajul din da alkitaba rubutu to wanda shi na'ati yakan rafa'anci damiri mustatiri da asalin zancen ja'ar rajulul katibu huwa akwai takadirin huwa gaban to an koyo shi shi na ati haƙiƙi yana rafa'antan damiri mustatiri sabanin na ati sababi shi ko misalinsa ja'ar rajulu alkatibu abuhu mutumin nan ya zo wanda babansa marubuci ne sababi ke to shi na a ci sababi marfu'insa zahiri ne domin abuhu eh shi ne ma'amul na alkatin kun gaba a ɓoye shi ko ja'atil mar'atu alkatiba matan nan marubuciya ta zo tami ta zo ga wannan na'atun haƙiƙi ke ko ja'at hindun karimatun ay al-karimatu ja'at hindun al-karimatu to wannan ana kiransa na'atun haƙiƙi ko kuma ja'at ja'at ja'atil mar'atu alkatibatu ummuha wannan na'atun sababi kenan ba ita ce marubuciya ba wace ce marubuciya yawwa wata kenan ko tsoron shi abinda yake nufi da na'atani na'atai guda biyu to sai tauki dari shi ma kala biyu ne akwai at-taukidul ma'anawi akwai at-taukidul lafzi at-taukidu al-ma'anawi shine wanda ake amfani da karfafa hukunci ko zance da shi irin su nafsu ainu kullu da makamantansu kamar da dai zai yi bayani nan gaba don duk zai yi sharhinsu an gane yawwa kamar ka ce misali ja alqabi nafsuhu ja alqabi nafsuhu to wala da kiran sada at-tawkid al-ma'nawi at-tawkid ma'nawi akwai at-tawkid al-lafzi shine takararul lafzi izhab izhab ikra ikra eh هذا توكيد اللفظ توكيد ne lafzi an gane wannan sai kullu badali sai dukkanin badal don shi badal aka samu an kakasa shi kashi-kashi akwai kamar da zai bayani akwai badulu mutabiqin shine badulu kullum min kullum to ana kiransa da badulu mutabiqin ko badulu shai mina shai akwai badulu ba'adin min kullin sannan akwai kuma badul ishtimalin akwai badul ghalatin akwai badul ko kuma idramin wasu sun kara da akwai badul nisyani to shi yasa ya ce maka dukkanin nau'a din nan nasu hmm? nau'ukan nan nasu duk zai kawo misalansu insha Allah ta'ala amma shi badlu mutabiqin shi bai da bai da wata wahala sosai an gani kawai misali ina misalinsa sa badlu kullum min kullum ina misalinsa hmm? subhanallah eh? eh? alhamdulillahi rabbil alamin rabbi rabbi badal ne na lafzul jalala da wasu da cewa tafi bayani amma ya zan badal ya fi to ina wani misali a cikin alkur'ani hmm? shi kenan hmm? shi kenan a wannan akwai ai babe ne na mubtadi ai akwai cikin al'ajin rubiya ai wannan karatun kowa na eh shi kenan babu wani misali a ƙura'ani badulu kullum min kullum mai shiru eh ga ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhi to siratal ladzina بدل لنا اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم ده صراط الذين نفس الشيء هذا يسمى بدل كل من كل شيء ده البدل ده المبدل duka daidai wa daidai ne bai raga komai ba to akwai badlu ba'di ba'din min kullin shi ina misalin sa akwai shi a ƙura'ani? to a kawo larabci in babu kamar akaltu eh akaltun ragifa nisfahu ko sulusahu ko rubu'ahu ko khumusahu eh mana na ci wani bangare na gurasa ko rabi ko ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa hudu ko ɗaya bisa biyar to wana na kiransa da badulu ba'adin min kulli saboda rage kullu ne amma nisfuha ba'ad ne sashi akwai badulu ishtimalin badulu ishtimalin نفعني زيد علمه كو وصل إلي زيد علمه وصل إلي زيد علمه إلي من زيد يا أمفانيني نفعني زيد علمه بدل اشتمالين كين سبب إلمي ذاتن ذاتن زيد يا قيشيش to wannan kenan sai badlu al-ghalat shi kuma yana misalin sa hmm shi babu shi a qur'ani rakibtu bakaran al-faras eh rakibtu bakaran al-faras ko jaa zaidun amr jaa zaidun amr wala kira sabadul ghalat ko badlu shine aka kasa kashi uku akwai sadda zai zama badalu galatin akwai sadda zai zama badalu ibdirabin akwai sadda zai zama badalu nisyani sai aqafani sai al'aqaf al al'aqaf shi ma kala biyu ne kala akwai aqafu bayanin akwai aqafu nasakin aqafu bayani shi aqafu bayani yayi kama da badai shi yasa duk inda ya halatta in banda wurare guda biyu wanda zamu zamu yi bayani nan gaba in banda wurare biyu to duk inda zai iya yiwa mun ma yi wannan karatun a baya duk inda badali zai iya zuwa to ana iya haɗafi mun yi wannan karatun a baya amma gila an manta to shi ba a yin shi da wawo misali ja'a umaru abu hafsin umar ya zo baban hafsa baban hafsa shine ba umar kuma shine to wannan ana kiran sada eh aqafu aqafu bayani shi ba a yi ne da wawa shi yasa aka ce yayi kama da badai akwai aqafu na sakin shi yake da wawa shi yafi shahara ja'a zaidun wa amr ra'aytu zaidan wa amran hmm? to shine mala yace mithlul awwali fil i'rab duk wa'annan da aka ambata guda hudu din nan to kowannen su zai zo kamar irin na farko kamar irin na farko saboda haka annat zai zo kamar al-man'ut haka shi ma at-tawkid zai zo kamar al-mu'akkad shi ma al-badalu zai zo kamar al-mubdalu minhu al-ataf zai zo kamar al-ma'tuf alayhi to shine mithlul awwali fil i'rabi mithlul awwali fil i'rabi to yanzu zai sharhi bari mu gani ko zamu iya sharhin na a ci sai mu tsaya fana'tu fil qismati kal man'uti fana'tu shi na'ati fil qismati game a cikin duk kashe-kashen na a wata nuskan fi kismaihi akwai wannan nuska fanna'atu fi kismaihi kalman uce fi wadda ta mafi kyau bisa ga wannan na'at da karkasuwarsa guda biyu tun da mun ce kala biyu ne ko na'atun haƙiƙiyun na'atun sababiyun to wai duk karkasuwan nan nasa kalman uti daidai yake da al-man'ut bi ma'ana al-mawsuf an-na'at as-sifa al-man'ut al-mawsuf a wajen mi fi tankirihi wajen zuwarsa na kira idan man'ut ya zo na kira to wajibi ne na'at shi ma ya zamo in ka ce ja'a rajulun to dole na'atin da zaka kawo ya zama mi na kira ja rajulun fadilun ai mutumin nan mai falala ya zo tunda rajulun na kira ne aidan kuma wafi ta'arrufi haka hukunci yake kuma wajen ta'arifi idan al-man'ut ya zamo al-mu'arraf to wajibi ne shi ma an-na'at ya zamo al-mu'arraf جاء الرجل سكت الفاضل رأيت الرجل الفاضل مررت بالرجل الفاضل بذاك جاء الرجل فاضل آه هذا لا يجوز in kai haka sai a yi ma bulala sai a yi maka sai a yi maka bulala wahawa fil ifradi kuma haka hukuncin yake wajen ifradi idan al-man'ut mufrad ne annat shi ma sawa ba bambanci karka kawo al-man'ut mufradi kuma ka kawo na'ati musanna ko jam a'a ba daidai bane wa tazkirin haka wajen at-tazkir in ka kawo shi muzakkar shi al-man'ut to wajibi ne shi ma annat ya zama al-muzakkar kamar da dai aka bada misali in ka ce ja'ar rajulu sai ka ce alfadil ja'at hindun sai ka ce alfadilatu yawa in ka ce ja'ar rajulun sai ka ce fadilun ja'at imra'atun sai ka ce fadilatun to shine abin da ake bayani akai to sai ce wa fi furu'ihi ka fi'lihi al-musarrafi kuma haka hukuncin yake wajen rassansa wajen rassansa wato zai zamo kamar fi'ilinsa musarrafi ba jami'i ba abin da yake nufi a misali kamar shi annatu as-sababi dama shi mun ce yakan rafa'anci suna na zahiri fa'ilinsa zahiri ne ko marfu'insa zahiri ne sabanin annatu al alhaƙiƙi to sai ka yi amfani shi wannan na'atin da zai rafa a kan marfu'insa sai ka kalli da a ce ba wai na'atin na za ka kawo fi'ili na za ka kawo to sai ka kalli irin siga ce in muzakkari ne sai ka bar shi muzakkari in mai tasniya ne sai ka bar shi da tasniya ɗin shi misali ja'ar rajulu sai ka ce alƙa'imu abu na? ja'ar rajulu alƙa'imu abu kakkace eh alƙa'imani abu ko alƙa'imatu abu saboda mi abu ɗin nan muzakkar daidai yake da kace ai ja'ar rajulu qama abu to kaga in ka zo wajen qama abu ai ba sai ka sami ta utanis eh ko sai kasa to ka gani amma da a ce misali fi'ilin dole sai ka same ta uttanis inda fi'ili zaka kawo to sai ka mai da shi na atin sai ka same ta abin nan ta'nisi misali ja'a ar-rajulu al-qa'imatu ummuhu ja'a ar-rajulu al-qa'imatu ummuhu kaka ce al-qa'imu ummuhu saboda da fi'ili zaka kawo zaka ce qamat ummuhu ba kama ummu za ka ce ba to haka ja'atil mar'atu sai ka ce alqa'imu abi abuha ja'atil mar'atu alqa'imu abuha ja'atil mar'atu alqa'imatu ummuha ana fahimtar wannan eh to haka hukuncin yake ja'ar rijalu sai ka ce min alqa'imu aba'uhum ba ce za kai alqa'imuna so daidai yake da kace ja'ar rijalu qamal qama aba'uhum wa wahidul fi'la ma aljama'a eh to wannan kenan ora ka jam'u takasir ne fi'ilinsa mufradi ne ana fahimtar wannan zai kyau da kyau eh to saboda haka ba wai almanutu zaka kalla ba anan a shi na atin zaka kalla sannan da marfu'insa marfu'insa in an cire shi na atin me yake bukata inda za a kawo fi'ili in fi'ilin dole sai an same ta'anif to na atin sai ka same ta'ut ta'anif eh yawwa in kuma baya bukatar ta'ut ta'anis to ba sai ka same ta'ut ta'anis ba to shine ra'aytu ar-rajula sai ka ce al-qa'ima abu ra'aytu ar-rajula al-qa'imata ummuhu ra'aytu al-mar'ata al-qa'ima abuha haka ra'aytum ra'aytu al-mar'ata al-qa'imata ummuha to wannan dukansu ana kiransa da annatu sababi annatu as-sababi to wai shine yake nufi da nan wa fi furu'ihi ka fi'lihi musarrafi shi abinda yake nufi kuma nan za mu dakata saboda a samu damar muraja'an masailu ne da kuma haddace amsalai da aka kawo zuwa wani sati sai mu tashi akan taukidi eh wa nafsu nau a ainu kila kilta wa kullu shi kuma nashi bayani daban ne insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka sure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh